cikin ma'asasar salafiya da ke unguwar gandun albasa muna roƙo Allah maɗaukacin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu ikon aiki da abin da zamu malamin ni babun sawabin istighfari wa istighfari min babun da zai bayani akan ladan istighfari wa istighfari min da yawan da istighfari ka yi istighfari kuma ka yawaita yi ba ne mutum kun ga shi ne maganar da muke yi inda al'umma za ta rike istighfari gaba ɗaya ba a rike shi da gaske to ba da za a yi wata amerika ta burge ta mutane babu amma abin mamaki daban take shi shi al'umma ta kasa gamsuwa da Allah madaukakin sarki amma ta gamsu da tana kamar yadda na gaya muku jiya kamar yadda na faɗa jiya a kowanda hankalin su ya kwanta da ya cewa ai tana ta shigo amma kuma ya kasa gamsuwa da cewa Allah madaukakin sarki yana yawwa kaga wannan rauni imani ne rauni ne ba kaɗan ba gani ba wallahi eh zo da haka duk lokacin da mutum ya koma ga hasbunan lahu wa ni'mal wakil Allah ya isar mu kuma madalla da abin dogaro shine Allah to da Amerika da Rasha da Isra'ila duk Allah ne ubangijin su shi kuma abin da Allah yake so duk lokacin da kake so ya biya ma bukata abubuwa uku zaka hararo na ɗaya ka biya bukarfin kowa ba ƙarfi yake magana ba ne ke da wifan to sun fi Allah ne shi da yake turo din zai daga sama ma duk wani wifan da za a yi ya kai daro a babi bai kai ba duk wani wifan da za a yi ya kai irin duwatsun da da Allah ya turo wa ɗan luwaɗin mutanen annabi lutu bai kai ba domin ba wani wifan da za a saukar a yanzu ya tsara da duniya amma na mutanen annabi lutu duk duniya aka tsara to Allah yana da to kai da Allah ya fi karfin kowa ya fi kowa tausayin ka ya fi kowa son ka to zai fi gane maganka amma da zarar ka yadda cewa wato akwai wani ne karfi ba Allah ba to sai baka ne wannan shi ne abin da yake so ya kamata lallai mu rika kula da Allah da yawa wato wani abun muna yin sa amma adam musulmi yana janyowa muna fada wani rani Allah ya kala da humun nas inna la taqaddu aulakum fakhshaw wa zadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa kana mu bi ni'mati min Allah yadda nan akwai inda da kyau kotu wannan shine abin da ya kamata kullum mu lura kuma tare da suke gari ita ma tana da bukata a Najeriya Lithium da ake magana lithium ta sa 1.3 trillion kuma ita ma bukatar ta shi take bukata ba ta yin wani abu da ka ita ma bukatar ta kawai ita in lafiya ta ba ta sanar da amerika ta biyo ta biyo ba ita in dai ta tafi mu ta matsa ba ruwan ta zabu ka ga wani biyan din nan tun kwanaki wani bincike da aka yi an ce akwai shi a nasarawa lafiya a nasarawa state da abuja na manta ɗaya state state uku ba maganar kula ake ba kai iwanar kare an gane ko ba maganar shi ne ke ba shi wannan aiki ne a da take bukata wannan bidiyon ma ke magana shi an gano a nan arewa akwai a nasarawa da abuja da ɗaya ɗin na mata to shi tara take kuma karewa yake yanzu albarka Allah yake kara wa kasar a yanzu albarka Allah yake kara masa ku saboda haka mu koma ga Allah mu gane wani wata Amerika da wani wata Isra'ila duk Allah ne ya halice su ni ya ga dama sai turo wata cuta ne kama da corona ta addabe su shi kenan sai da da ana wani zancen daban to amma koma ga Allah ne yawwa to wannan shi to shi kansa yake gubani inda al'umma za ta koma gare shi to da duk wani matsala da muke ci Allah zai yi mana kamar yadda Qur'ani ya tabbatar da haka to shine nan yin istighfari da yawan yin sa akan sa zai magana la dai istighfar قال أخبرنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا إسحاق ابن موسى الأنصاري عن الوليد بن مسلم قال حدثني الحكم بن مصعب القرشي عن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شيء ما لم ابن السني يجي ما لم أبو عبد الرحمن صاحب السنة شنو إمام النسائي ya karanta da shi kuma ya ji daga malamin sa Ishaq ibn Musa al-Ansari shi kuma ya ji daga malamin sa Walid ibn Muslim duk dalibin hadisi da an ce Walid ibn Muslim zai ce ma mudallis duk dalibin hadisi ya haddace shi dan ana ba ana karanta ba manzo ko a wajen wata zakuniya raba da misali da muka zo gurin mujahidin masu zambi shi matsalar yana tajirisu taswiya shi kuma huwa a shaddu min anwa'i dalili duk da dalili da ake da shi dan kategori dan da ya fi kowanne muni tafiya ba dalili da tafiya huwa a shaddu min anwa'i dalili to shi yana yi shi a wani da zai musulmi to kaga ya ba wa hadisi illa dole hadisi zai zama mai rauni shi kuma daga malamin sa Hassan bin Mus'ab al-Qurashi shi kuma daga malamin sa Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas kaga Muhammad bin Ali bin Abdullahi jikan shi kanka Abdullahi da Abbas din jikan sa ba da ba kaga da kuma kunnan Abbas ibn Abdul Muttalib kenan shi kuma daga babansa to waye baban nasa kaga wato shi Ali bin Abdullahi bin Abbas kenan shi kuma daga kakansa an bar da ke ko babansa Abdullahi kai shi kuma kakan shi ne Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam kare ce man akthara min al-istighfar duk wanda ya yawaita istighfar ja'ala Allah azza wa jalla lahu min kulli hammin faraja Allah zai sanya masa buɗi da mafita da kowace irin damuwa da yake wannan hadisi bai inganta ba amma magana haka take domin akwai hadisan da duk inganta haka wannan magana cewa istighfar yana yayi damuwa na ba da misali sai a farkon karatun mu kamar sarkakiya ne duk wanda yake ba hauki ya san da sarkakiya gane da yawa ya haɗu wani za a yi a samu riza kaga yadda da yake yau kafar da tabara ko kaza in yi tukurin kuɗi din nan ko ai ka za da yi a samu riza a yanke ko to shi ne tukurin kuɗewar abu din abin ya tukurin kuɗe ma ka koma yake gaba da sai Allah ya zuzzaye masu in dai za ka yi istighfarin bi ma'anar kalima duk wata damuwa da kake ciki wallahi za ka fita duk wata damuwa za ka fita ina yau faɗa wannan wata da tijo a lafi da muka yi karatu a nan tace malami na gane wannan da rasa ba shi wannan misali tace na gane tace akwai lokacin da an yi karatu mun faɗa tace abubuwa da yawa sun dame da sai mun sa istighfarin a gaba ta samu fita a karatun mu da zira wani bawa Allah bayan mun fito da dadi da ne da daya shi ma sai da ya ga mun wanda yake da ganin da zaka ba yace kamar ba zai ban yi ritaya ba yace wallahi yace gubarin yace an taba faɗa na yi yace yanzu sai kana ta takwas da yace da yin ritaya amma wasu da wasu ritaya ba ma na cikin gani saboda haka yana da fa'idoji da yawa kamar yadda ne yake zan duba Allah ya dawo da mun je karshen babu salatu annabi za mu shiga a karshen babu mun ban manta ba zan zakulo littafin ibn qayyim bi gawo fa'ida guda 100 akan kusurwa kawai mu faɗi ko goma ne sannan mu shiga salatu annabi alaihi salatu yana da fa'idoji da yawa da yawa kawai ka rika yin zata da gura kana tuno girman me kake faɗa cewa ka fi kowa ne ba ku ga abin da annabi adam ya wala ila illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin ba ku ga annabi yunus ba duk irin wannan shi abin da Allah yake so kwamfesa shi ta ranar kiyama ma zai ce da kai ka san sai mun kaza kai kaza kai kaza da sai zai ji zai ce na ya Allah sai ce kuma na ya ne kana ya ce ma ba mai ruba ma a cikin yake yi sai to je kana ka ruba ma a cikin ya ce ma ba wata yin yafifi daga kai dai Allah ba lokacin sarki ne tuntuɓe ka ya tuhume ka zai ka tabbatar zai ce tuta wata guda ya ce don Allah yanzu ko a duniyance ko a duniyance mutum ya rika mukami kawai gwamna ya kira shi shi da shi ce ka san na tura kuriyar kaza ko ba a yi amfani da ita ba ka sun fiye da kai ka san kaza ba kai zai ji ya kori kowa bayan ka gama ya ce to je karka kuma amma daga wannan karka kuma na ya ce ba duk da ba kullun da bane shi ba to ya duk da haka ya mutum zai samu nutsuwa ya san ya fi shi ba za su biyo su ba so da haka Allah da kansa wallahi da masalin ala zai ce ya wafi istighfari yana da fa'ida da yawa bayan Allah to shi da ne yake mana duk Allah zai ba mutum mafita wa min kulli rizqin makhrajan dan Allah zai baka mafita ba ga nan budi min kulli hammin farajan Allah zai baka wani budi a kowace irin damuwa wa min kulli rizqin makhrajan dan Allah zai baka mafita a kowace irin kunci warzakahu min haythu la yahtasib kuma Allah zai azurta ka ta inda ba ka tsammani ai kun ga ayin nan mun fahimci da ku ta ji bidiyo wuce na abu bai da malik al-asiyai ai mun fahimci da kyau wa man yattaqi Allah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib shi dan gidan abu bai da malik ya san zai samu rakuma ne ta kan ransa kawai yace kuma da ya kubuta da ransa ya gashi da garjiyar rakuma to haka Allah yake babu kamyata zurfi yau babu da yake magana akan to a rana istighfar nawa ya kamata kai guda nawa za ka guda nawa zai قال أخبرنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شيء مالك يجي ابن سوري يجي مالك imamu nasari ya karanta da shi shi kuma ya jiyo daga malamin sa kutaiba ibn sa'idi shi ma da yake malamin sa abdulaziz shi ma da yake malamin sa muhammad bin amri shi ma daga malamin sa abu salama shi ma daga malamin sa abu hurairah radiyallahu anhu yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana annabi yace inni la astaghfirullah ni annabi da kansa yace ina neman gafara Allah madaukakin sarki wa atubu ilayhi kuma ina tuba zuwa gare ni kullu yawmin a kowane yini ya tamara sau dari ne Allah ya ce wa annabi inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar mudai yana Allah ya ce wa mun ba budi budi mabayyani ku kalli ayar da ce ku yi da rabbi akan ta sai ce liyaghfira laka Allah don Allah ya gafarta ma mata kaddama min zambika wa mata aka me kenan na me ma'ana wannan ayar mata kaddama min zambika wa mata aka shi ne a bazarar larabci idan ni aka gaya ma kaddamta min zambika wa mata aka kai shi ne zai kafi abinda ya gabata na zunubin da kai da da wanda ba ba to in ka zo kan annabi alaihi salatu wasalam ma ta addama min zambi ko ma ta akhar sai ka ce don Allah ya gafarta man ya gafarta ma zunubin da ba kai ba da wanda ba za ka yi ba bai ba kuma ba zai ba kun bayyana da kyau ko to in annabi alaihi salatu wasalam ne shi haka za ka gaya ba amma ni ko kai za ka ce abinda wato ya gabata na zunubanka wanda kai da kuma wanda za ka yi nan gaba to shi annabi alaihi salatu wasalam abin da baka yi ba da wanda ba za ka yi zunubin da baka yi ba da wanda ba za ka yi ba duk Allah ya ce ya yafi to wannan shi to annabin da yake da wannan sifar shi yana da istighfar da yi tsakani da Allah yi da kai sai ni dai a waya ka zo zunubin da kai za su addu'a za su ka iya waya ka ko da wanda ka yi da gangan da wanda kai ba da gangan ba dan dai wai ka ka san dai ba alif lam mim ne zuwa min din ne zuwa nan a ciki ba komai abu al-mawqudatu wal mutaraddiya akwai wurin da ko ka yi niyya kana kallon ballan za ka ga mutu ka ko karatu kake sai a je ba diko eh ko karatu kake kawai sai a je abin da baka yi ba kuma sai ka gani to dan Allah ko da iya wannan ba ya zama wajibi mu yi istighfarwa malam saboda sabare wa mu da mutum ko a masallaci yake sai ya zubi a cikin masallaci karewa ce nan ballan da waje ka a cikin masallaci yanzu za ka yi zubi da yawa tunda dai waya da nan to to kaga mu ya fitar janta mu yi istighfari kenan ba a yi to annabi yana yin dari ina gani ko kai mu ne yin yayin zunubi a cikin sa muke dora wallahi jira da waje a zunubi yake to shi ne yake cewa kuma hadisi ne mai kyau annabi yana yin istighfari dari a rana annabi bai yana yin wannan ne dan mu koya shi za ka ce laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun ko uswatun hasana shi za a ta tausaya wa ƴan ƙur'ani da ƴan ƙala ƙazu ta yaya za ka yi rayuwa a ba rayuwar annabi ta ai ba za ta yi ba shi za ma da yake amalin yomi wallahi da wai 24 hours na annabi alaihi salatu wasalam domin da shi Allah yake zama ma role model so ake numfashinka da motsinka ya zama irin nasa komai irin na annabi alaihi salatu wasalam saboda yadda zaɓai suka fahimce shi ya kai ya komo irin su Jafar bin Abi Talib suna na Fatima za a ta Abdullahi dan Umar za a ce ba ka tafiya har annabi ya wasu duniya na da ya ce in ibnu Umar ya zo sai ka dauka annabi ne to saboda a ta tafiya sai ne koya ya yi ne ka kawa har da sai da aka koya to wannan shi ne babu sawabi man istaghfara kulla yawmin 70 mara babu da yake magana akan ladan wanda yake yake gubara 70 a kullum kuma wannan yake gubara ta ga ma in dai kana yin zikirin annabi na safi kana yin ne amma zikirin ga ya fita domin a ta ma kai da ni ne ma ba kai da sannan kuma tsakankani ya da ba yake gubara ba irin ba sai ba aka yi zama idan annabi ya zauna in ya zama sai wani sahabi ya ce zai kirga ɗari haka ana tsammani da shi kafin ya tashi ina kirga a zai kirga ɗari astagfirullah alazim kawai yana zaune irin yadda ka ga ana sai da abin da yake din nan eh ka inda waya wannan wayar da za a mata hijabi da za ku ga sai ta wuce mutane da yawa irin da wannan abin da yake din asali kana sawa ne dan ya tuna ma kawai da ta wani har kai san ya gaji ya fi rige ne a yana faɗa ya ji da wasu kai ma kai astagfirullah ku kare zama fatan kana ji da yawa faɗi saboda haka wanda yana da fa'ida sosai ladan wanda ya ba a kowane yini sosai kana da gani haji ibnu maliki الفرداني قال حدثنا اسحاق بن يسار قال حدثنا احمد بن الحارث الواقدي قال حدثنا تو حدثتنا ساكنة ابنة الجعد الجنوية اي مالك جيل مالك مالك منسى ابن السني حاجي ابن الكي الفرداني يا كان جدي shi kuma ya jiyo daga malaminsa isa kudu da yasa shi ma daga malaminsa ahmad bin al-haris al-waqidi shi ma daga malaminsa ko malamarsa saki na ba sakina ba akwai sakina din daban wannan saki na ibn ja'ad al-ganawiyya ita ce ta karanta ne qala tabi سمعت أم عقيل الجنوية نادي أم عقيل الجنوية إذا ما تقول لنا سمعت عائشة غالبا عائشة رضي الله أم المؤمنين والمؤمنين رضي الله عنها تقول الله يقال متى إدادنا جوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذو جلال عند الله ثبت أغنيه يتي من استغفر الله عز وجل duk wanda yake neman gafara a Allah ne girma da buwaya fi kulli yawmin a kowane yin saba'ina mara so saba'in lam tusab fi yawmin min al-ghafirin a wannan yinin naka ba za a rubuta ka cikin rakkan mutane ba in dai ka yi zama yana wannan rana to baka cikin rafsananu wa man istaghfara Allah azza wa jalla fi kulli lailatin 70 mara duk wanda yake neman gafara Allah mai girma da buwaya a kowane yini sau 70 shi ma lam yusab fi lailatin min al-ghafilin a wannan yinin nasa ba za a rubuta cikin rafsananu ba kun ga hadisin mala albani ya kawo shi a cikin silsilatu da'ifa amma magana haka take ko yawwa babu ne istighfar bil yawmi 70 mara babu da yake magana akan yin istighfar a yini sau 70 kana kuma rahimi ahmad bin yahya bin zuhairi kana hadathana muhammad bin abd almalik bin zanjawaini zanjawaini قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه شيخ مالك في مالك احمد بن يحيى ابن الزاهد يا كرنت shi kuma ya jiyo daga malamin sa Muhammad bin Abdul Malik ibn Zanjuwayi shi kuma daga malamin sa Abdul Razzaq sahibul sahibul musannaf Sheikhul Bukhari malamin Imam Bukhari shi kuma daga malamin sa Muhammad eh shi ma yana cikin Sheikhul Bukhari din an zuhuri shi kuma daga Imam Zuhuri shi kuma daga malamin sa Abu Salama kaga Abu Salama sahabi ne ko sannan kuma shi Abu Salama ya ji daga wani sahabin dan uwansa shine Abu Huraira radiyallahu anhu bi qaulillahi azza wa jalla cikin fadin Allah ne girma da buwa yake cewa wastaghfir li dhanbi da Allah yake wastaghfir li dhanbi wa lil mu'minina wal mu'minat ka nemi gafarar zunubanka da Allah ya faɗa a irin wannan gurbin annabi yana sallah sallar dare idan ya zo wannan gurin an ce wa tattin ne zan duk zai zai a kan sai ya astaghfirullah alazim astaghfirullah wa atubu ilayk Allahumma anta rabbi sai ya yi istighfar duk umarni da da wanda ya zo alqur'ani annabi ya zo a cikin sallar dare sai ya zai سبح اسم ربك الاعلى بيت سبحان ربي الاعلى باسم الذي خلق فسوى سوره فسبح بحمد ربك وتكبر في سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يا بلا sannan zai dora a gaba haka ji dalla dalla duk inda aka zo gurin tasbihi ko neman gaba ko wani umarni da Allah ya yi shi fa aka gaya ma cewa Qur'ani gaba ɗayan ta kaka dukkan sa annabi ya fassara illa illa ka fassara kana jiki a kowace yayi a gabaki a kowace yayi a aikaci shi ne matsalar da za ka zo ka zo ka ce ba za a bari da hadisa annabi ba to shi kenan ta yaya za ka yi aiki da Qur'ani bayan ba za ka yi amfani da sahabban da suka zauna da shi su suka gaya ma ga yadda yake kaza motsi hatta ka tukunnan annabi abin aiki ba sai da aka rawaito mana tukunnu yadda aka ce ne wanka domin da shi aka ce ne goyi wankan juma sai da matan da suka gaya mana fa saboda haka duk wannan abubuwan kawai zamani ne Allah ya kawo mu sai Allah ya kawai ka karo fa Allah ya kare ma imanin ka amma wannan abubuwan da za su ta fitowa sababbi dole za ka yi za a yi ta jin Allah ya kare mu to wannan shi yake kare yake kare rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake domin annabi ya ce inni la astaghfirullah fi kulli yawmin 70 marra ni ina neman gafara a gurin Allah madaukakin sarki a kowane yini sau 70 kowane yini sau 70 annabi alaihi salatu wasallam kun ga magana da ni da su nace in ma wannan kalma ba ta inganta ba to akwai wanda ta inganta gashi da sun ya inganta babu da istighfari salata babu da yake magana akan cewa za ka nemi gafara wato hanka uku قال أخبرنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عبد الله بن عمرو عن عمرو بن ميمون عن ابن مسعود رضي الله عنه قال شيء ما له يقول السرية ما له منسى صاحب السنن أبو عبد الرحمن شيء إمام النسائي يا كلام جدي shi kuma ya biyo daga malaminsa Muhammad bin Abdullahi bin Mubarak dan gida Abdullahi bin Mubarak da ga lokantaka babun Allah Abdullahi bin Mubarak shi kuma daga malaminsa Yahya bin Adam shi ma daga malaminsa Isra'il shi kuma daga Abu Ishaq Abu Ishaq bin Yazid Abdullahi bin Amr shi kuma daga malaminsa Amr bin Maimun shi ma daga jinin malaminsa Ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala ibn Ummi Abdi Abdullahi bin Mas'ud Allah ya kara masa ya dace kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo jira da annabi Allah tabbata a gare shi ya kasance yu'jibu yana kayan da yana burki da an yi rawar salata in mutum zai addu'a yayi ta uku wai ta jira salata in zai nemi gafara ya ba ta uku hadisi bai inganta ba amma akwai hadisin babu da kutubutun da guda da Imam Bukhari akan cewa annabi zai faɗi magana ya nemi ta uku wannan daban kaga magana a gaji amma addu'a ba ya ma iyaka ba ba iyaka babu lokacin da yake yutta habbu fihi istighfar wane ne kai babin da yake magana akan lokacin da ake so ka yau da istighfar lokacin da ake so ka yawaita istighfari قال اخبرنا ابو عبد الرحمن قال انبانا محمد بن سليمان قراءة عليه عن ابن ابراهيم بن سعد عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه شيء ما له ابن السني yace malamin sa Abu Abdurrahman Imam An-Nasa'i ya karanta shi shi kuma ya jiyo daga malamin sa Muhammad bin Sulaiman shi kuma daga malamin sa yace iradar alayhi yana da karanta ba kun za akwai lokacin da mutum zai yi an fahimta da kyau ko ka dan ko karatun ka kai za ka je ka karanta a zai ma ta kuni akwai lokacin da shi kuma malamin ne zai karanta kai kuma kai yawa mun a farkon littafin mun yi wannan bayani farko yawa shi kuma malam yake daga Ibrahim bin Sa'ad shi kuma daga malamin sa Imam Zuhri shi kuma daga malamin sa Abu Salama shi ma daga malamin sa Abu Hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle annabi alaihi salatu wasallam kale yake to wannan hadisin kun ga to hadisin falalar darajar jikansa yanzu rabbuna azza wa jalla ubangiji mai girma da buwaya yana tsakowa tsakowa da ta dace da shi shi ne yau ga suratul layl akhir lokacin da sai ya bisa ukun dare ya rage sai ya bisa ukun dare ya rage na zuwa lokacin da ya rage to lokacin ubangiji madaukakin sarki bai kuli yana cewa manya da wuri kafin ku yi tunani mu ji karfe nawa ne karfe uku zuwa biyu احسنوا احسنوا من الموت uku zuwa zuwa sai bisa uku dare na kanci muke magana da karfe nawa da uku zuwa zuwa eh to me yanzu ne da nilo uku zuwa albajir biyu ne zuwa me da nilo na yawwa shi ne abin da nake zuwa auna da yau kwaɗe a ita bide an fahimta da ko yanzu dare na fara shida to ba sai an daure yawa shida ba muna da shida ba a jiya yanzu albijir na kullowa jiya ba ɗauka jiya saboda haka shida ga biyar ba awa sha ɗaya ba to sha ɗaya a rawar ta gida uku sha ɗaya a rawar ta gida uku nawa zai ba mu kun yi biyu na uku da minti arba'in yawwa to uku da minti arba'in yanzu ka zama uku da minti arba'in ka tsara a kan shida ya zama karfe nawa tara da minti arba'in to shine sulusun lailin awwal kun fahimta da kyau daga tara da arba'in a tsara da wasu awa uku da arba'in din zai ba mu nawa sai da arba'in ko to shi kuma sulusun lailin tsari kun ga maganar da ka fara yi kaje ne malam bakar cewa yayi ya janye cewa daga karfe biyu har asuba in ka tashi kan lokacin da Allah ya yi tambaya daga karfe biyu har asuba ka ji lokacin da Allah ya yi tambaya kuma ko da an fita daga lokacin na yi wannan ba wani za ku dauka amma ya koma bakwai haka za ka kuma yi an fahimta misali bakwai ta koma bakwai a magariba to sai ka tsara tsora a ɗauke awa biyar ka tsara da awoyin da suke a kai da shi ake awo har su duniya ta tsaye shi ne ba wani karatun karaba awoyi kawai sai akwai lokacin da ya zama awa sha biyu sai ne saboda haka sai karaba da wani awa wani suke da sai ka tsora haka ake yi idan lokacin zafi ne za ku ga lokacin yana fara wani shida da karfe uku saboda awoyin sun karu zuwa sama to so da haka wannan shine ba aure duk wanda ya tashi karfe biyun dare yayi sallah to ya fada lokacin da Allah yake tambaya waye ne gashi nan manya da wuri waje roke ni ba ta yi ba lahu na amsa ba shi da nake wa iyaye mata muna karatu da ce duk wanda take da bukata kuma ta kwanta sai da sabon ce ba ba gaskiya bane ƙarya ne ba ka da bukata in dai haka kwanta bacci ba za ka tashi ba sai da safe kuma kana da damuwa wallahi ba ka da damuwa ai malam idan damuwa ce da kai da dare ya yi biyu nan na yi ke kawai in ma ka tashi biyu ba tashi uku in ba ka tashi uku ba hudu tashi kar ka tashi in dai damuwa ce yawwa kuma da baki da shi ke da ka zo su damuwa a baki ne kawai in dai ka da ce to kana ce da wannan lokacin domin ka san cewa kuma kowane ba wai sai da azumi ba yau ma Allah zai tambaya jiya ma an tambaya kana da shekaran jiya ma an tambaya kana ba jiya sahabul kaji an bayyana da dogo saboda ba tun da ba za ka daina ba akwai yanzu ka je makabarta tun yaushe suke bacci har yanzu ba su tashi ba ba ga jira ba ta ba ta ba din din yau ke ce waye ta zo a cikin wa kuka da wani ya zo ya ce ya gaji da mutum nan ya zo eh kawai ku gaisa ya koma babu to da ku amma shi ne za a yi ta ki da ga Allah baka kai amin ma'aza saboda haka wannan shi ne jiddin rai sai Allah ya tambaya manya da runi ba ta ji ba wallahi ko wani lokacin mutum ya zo na ga ya damu yana ta magana cewa abubuwa sun shiga sun yi kaza sai ka ga wani kaɗan gaya mal irin wannan abubuwan sai kamar yi maka ɗan ci gani yake yi kaɗan eh gani yake wani ya maka ɗan so yake kamar da wani abu da zai kasa eh wanda zai zo ya kasa ka ce mai yaje ya tsaya da dare ya tsaya da kafa daya ka gane ko ya karanta ruwan lawa da rubi da abu wai yanzu yake duk kawa da addu'a sannan kaba ɗaya nan kai da rubi da abu sai ka doge daga kuma da rubi ka kuma da rubi da abu wanda ya kuma tsaji kuma to wallahi wasu sun fita fituwa da wannan in ka gina mutu wannan wai kai ne malami sannan sannan ka faɗi wannan wannan kai ya faɗi ni iya mu ba yawa ne a ciki da manya haka nan gaya wata mata da tabi tana kwamfulin wani yan da fara sun nan fare ta wajen miliyan biyu da wani abu take wani amana ko miji na bai sani ba na ce to kin gani na ce ko dubu ɗari ba su taɓa bayarwa an tafi da'awa ba na ce amma da zuwa sun ci kuɗin a banza a banza a yi kan da ta ce jeri guda kare ne a ba ku zazu jeri guda yan jona abu ko yan kanan ji ne ba ki cikakke saboda haka wannan shi ne abin da ya kamata a ke yi manye da ummi ba ta ji bala waye zai roƙe ni bayan Allah ko yau wani za ta biye ni cewa lokacin da ya kamata kuma abin da kamar na san za mu yi hadisin nan na ce mata ga lokacin da zawo na lokaci ya kamata kun san yanzu ranar da kun tashi da karatu wasu matasa sun biyo da wasu ne ko sun zo karatun nan ma cewa ɗaya ne yana so ya tashi sallar dare amma wani yaron da yake da zai ce wata biyu za ka rika za ka kwanta guda biyu za ka gani sai ce wallahi za ka tashi in ba ka ba za ka yi fitarin kwanci a wannan gani ne da biyo wata ka kiya zai gama ne da shi to ya ga yawan mature ne kawai ya cika cikin sa wallahi biyun dare zai tashi in ba ka ba zai gani a bakin kwata ya ba fitari ba wani alam da suka tada ya ga yaran matasa ne ba wani alam da nake a zaci ne ko ka sha biyo wata nake in za Allah da zawo ka zo ka zame ni bai ba da sai abun ka fara tashi ko baka fara ba ai dai ni yanzu yadda ma ake zanga na yakin nan in ba ki da ka ba to mutane ba su tafi ba in dai ba ki da ka ba domin ruwan da kake sha baya da wafure sai bayan ke samu hanya ya fita su sai ga kaza mutu to bayan Allah mu amfani da wannan ga azumi na tin karo mu ka saba Allah kalli mutum ya kowa jirin da kame ya zama kawai kan ma ka takura kamar shi karfe hudu zuwa biyar ballantana ba wani abu ne zai gagara ba abin da zai gagara da mu kawai waya za ka rike ta ne ke je in gan ka ajiye ta to ta ne ne gare in ma ya tsaya akwai bawa ban a abban a gefe shi ba za a ɗauko a tsora shi ne illa kawai shi ne illa to shi ne yake cewa waye zai roƙe ni na amsa ba wa man yastazuru li fa amsira la ga mun wane zai nemi gafara ta an gafarta ba duk cikin da zai an fahimta da ko hatta ya tsallo alfajir annabi yace har alfajir ya kullu ba za a jira ba wannan tambayar Allah ya rika yin kenan to kaga abin da ake so a gaya ma anan ko da ka ga zaura minti a jira alfijir ya kullu har yanzu tana da dama sai dai kawai wanda ya tashi da wuri ya cika dama ne amma kai ba ku Allah ka ba mu rito eh idan kun san abun ga abun a fili sai ga shi kamar da sauki amma in ke din yasa a fi ka ku wallahi kullum bacci dama annabi ya faɗa in ka zo bacci zai zo ya ba ni kulli guda uku a kira yaje sai urqul alayka laylul tawil yake yi bacci da kawai yake ma tausa yace an gara dogon dare ka fara bacci zai ce da saura haka ke da kullum ba sai kana da gaji ba ko kwalkwal kai sai amma eh shi na ga invisible ne ai invisible ne shi gaji ne yake daurewa kar ka dauka waje ne gaji yawwa wani ne za ka ga kai kwalkwal din kuma ba ka tashi ba ma zuro kai ba nan take ba to wannan shi ne babu ribar istighfar babu da yake magana akan yaya za a yi ya ake istighfar قال أخبرنا أبو يعلى قال أخبرنا إسحاق ابن أبي إسرائيل نعم قال حدثنا المحاربي قال حدثنا مالك بن مجول عن محمد بن سوقة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال شيء مالك ابن السنة يجي مالك انت أبو يعلى يا كرم جدي صاحب المسند كما لا المسند أبي أبي يعلى shi ma daga malaminsa Isaac ibn Isra'il wane mutum shi ma daga malaminsa Al-Bukhari shi ma daga shehin malaminsa Malik bin Migwal shi ma daga malaminsa Muhammad bin Suqa shi ma daga malaminsa Nafi'u Maula ibn Umar da da tabi'i kaji zaka ji Abdullahi da Umar balaran bawa ne a jira Abdullahi da Umar radiyallahu anhu ma qala yace kunna na'uddu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil masjid wahid fil masjid wahid Abdullahi da Umar yace mun kasance muna irgawa annabi alaihi salatu wasallam a zama daya ya aka marrafi sau ɗari ya kulu ha kabula an ya kula jiya yana fara yin istighfar kafin ya magana a zama ɗaya ya wuri umar yace indiya da ya zauna sai ya istighfar ɗari min babu aula mu ya kamata ne rabbin gilli to ga abin da yake faɗa rabbin gilli wa tuba alayya innaka anta tawwabur rahim eh da cikin nau'o'in istighfari so ake ka rike nau'o'in duka rabbin gilli ya ubangiji ka gafarta mu wa tuba alayya ka karbi tuba na wanda bai yi ba ba zai da kuma ba zai ba shi ne mai faɗa wannan da yi jini ba kuma ba zai ba shi yake faɗa wannan na gani ko kai wa tuba alayya ka karbi tuba na innaka anta tawwabur rahim domin ya Allah kai ne at-tawwab mai yawan karban tuba ar-rahim kuma mai jin kai to wannan nau'in shi ma kai ya istighfar ko ne at-tawwab ko ne da gobe kawai kana da narabbin kulli wa tuba alayya innaka anta tawwabur rahim kana ne hararo ma'ana an fahimta da ko wannan yana da mahimmanci shi ma matuƙa نوع آخر ولنوع جواب قال أخبرنا أبو عبد الرحمن حديث من الجوبة وتقول قال أنبأنا محمد بن معاوية بن عبد الرحمن قال حدثنا إبراهيم بن مهدي قال حدثنا خالد بن مخلد نعم قال حدثني سعيد بن زياد المكي قال سمعت سليمان بن يسار أن مسلم بن يسار حدثه عن خباب بن العرب an gane ko ke malami ya ce abu abdurrahman imamu nasai ya karanta da shi shi kuma ya biyo daga malaminsa muhammad bin muawiya bin abdurrahman shi kuma daga yin malaminsa ibrahim bin mahdi shi kuma daga malaminsa khalid bin makhlad shi kuma daga malaminsa sa'id bin ziyad al-mukti shi kuma yace jami'u sulaiman bin yasa mun yi tarjama sa nan sulaiman bin yasa da shi dan uwan sa muslim bin yasa um shi kuma daga muslim ibn sa'id ya jiyo da gari to dai haddasa ya dan da shi cewa an khabbab ibn al-arad sai ma ne yi dan ka dai ja wannan khabbab ibn al-arad ne yake kuskure yace fa khabbab al-maqsud huna huwa khabbab al-madani ba khabbab ibn al-arad wannan nafsin sa akwai yake ne yace khabbab al-madani yake ne shi shi kuma janji muslim ibn sa'id shi kuma huwa mukhtalifun fi zuhbati an yi sabani wajen cewa jin sahabi ko ba sahabi bane kai sabani akan saboda haka ba kabab ibn al-arab bane wannan ikhtilafin kuma ya janyo a jin zai samu rauni حدثه نعم آية سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله لا تنبيع أنه إلى أن الله ثبت على يدي يا معجل الله كيف أستكبر يا لن يستكبر in ya zan yi istighfari shine shine kai ba al-sajda ya zan yi istighfari kana yace Allahumma ighfir lana warhamna Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Allah ka gafarta mana ka ji kanmu ka karɓi tubanmu domin kai ne yawan wato karɓar tuba ne kuma a tawa ne yawan karɓar tuba a rahimu mai jin kai to shi ba kun yare babu sayyidin istighfar babu da zai magana kan istighfarin gaba ɗayan sa akwai shugaban su قال حدثنا عبد الله وابو عروبه قال حدثنا سلمة بن الشبيب قال حدثنا محمد بن مريد العدني قال حدثنا السري ابن يحيى عن هشام عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شيء ما له ابن السني يجي ما له عبد الله يا زلمه دي shi kuma ya sabo daga Abu Aruba su su bi zindi malamin Salamatu bin Shabib ya karanta da su shi kuma yace malamin sa Muhammad bin Muni al-Adawi ya karanta din shi kuma yace Sariyu bin Yahya ya karanta din shi kuma daga malamin sa Hisham shi kuma daga malamin sa Abu Zubair shi kuma daga malamin sa Jabir da Abdullahi radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يأتي تعلموا سيد الاستكبار كوكوي كوكوي شبوي الاستكبار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وعلى عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوه وأبوه بذنب بنعمتك علي وأبوه لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت في دقيقتين أوادو رواية جنتين جنتين سوسين اللهم يا الله أنت ربي كيني أبنجدي rububiyya kenan da wani ya fito yake shi ma san ma'anar rububiyya kuma da ma'anar da da wai wai da hulan karantawa eh da rigar karantawa bai san wai rububiyya tauhidin rububiyya da uluhiyya da asma'ul inna lillahi wa ni wallahi da wallahi da sai ba Allah in dai mutum da ke matsayin jihin malami a karantarwa amma bai san arwa'u tauhid ba kai Allah ya samu lafiya Allah ya samu zama lafiya to shi ne yake cewa ya ubangiji Allahumma ya Allah anta rabbi kai ne ubangiji na maka ce rububiyya ba shine af'alu rabbi a dunkule ke ayyukan Allah shi ne rububiyya kuma wannan rububiyyar ita aka gina ba duk wanda ya yi islamiyya ba wai ya je sakundi ɗan islamiyya yaro ya san cewa rububiyya har arna suna da ita domin yadda cewa Allah ya halitta komai shi ya bar rubiya idan ka tambayi kafiran maka waye ya halitta zamai da kasai wa kike cewa shi ne rubiya wanda zai shiga da su aljanna ba zai shiga da su ba shi ne da wannan illa inda take dini a duniya a nan ne kuka zo kai a ba ji kuka zo kace wa dole ku yi ba yi ba sun zo ina ma annabi zai sassauta yau ka bautawa Allah mu gobe mu bautawa naka hadar ta bi Allah ya zo kan da ya ja lana amaluna wa lakum amalukum ya kuma zo kan da sura yake lakum dinukum waliya din kowa ya addinin sa kuma suka zo sun yadda cewa uluhiyyar nan ita ce jigo shi da suka ce haja alal ali haja ilahu wahida inna hadha la shay'un ajab yanzu an wajen alloli da yawa kuma Allah ɗaya za a bautawa sun san muhimmancin uluhiyya shi sa suka ce yadda ya bauta haka shi ma al'adma wa sifat wa idza qila lahum isjudu lirrahman qalu wa ma rahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahu shi ku yi Allah a wuri a Rahman Allah ya ce ko ku ce Allah ko ku ce Rahman wala wala asma'ul husna ayyan ma ta da abu wala wala asma'ul husna ko wanda kuma kira domin da aka zo dinu da yi amma sun yi da rubuta bismillah amma ba ce da Rahman da Rahim ba haka su hanyar da amur ya rika rashin kunya yana gudewa yake shi sun yadda da Allah amma ba ce da wannan ba ya dai a goge a Rahman da Rahim shi ne ana annabi yake sai da ali goge shi shi ba zai goge da hannunsa ba sai nuna mun gurin nuna wata yin jari yake to mu je zuwa gaba ta gaba sai ne aka rika kawo sharaɗai na zalunci addini amma da ƙarshe zame wa musulmi kuma nasara to kaga nan sai ya ce sai dai la ilaha illa an ba wanda ya tantance abota wa sai kai halatta ni ya Allah kai ka halice ni rububiyya ce an gane ko wa ana abduka ni bawan kai ka halice ni amma ni bawa ne naka eh saboda ka ga idan bawa ne sai da ake da kai duk inda aka zauna da kai a nan za ka zauna wa ana ala abduka ya Allah ina karkashin yarjejeniyarka shine al'adu al'adun da ni bai na nawa bai na hudu a sala sau da haka suna ƙarƙashin yarjejeniyarka wa wa'adi da alƙawari wa idan kana rabuka yin bani adama ko zuriyatan wa ta dauma ala amma wa yawa to sau da haka shi ne wa wa'adi ka ne masa da haka iya iya wata ba gurgurin iko ba iya iya wata domin masa da haka idan aka zo aka je a bada sadaka yanzu za a yi wani taimako ake nema istila a ne ne naira goma yanzu ya ɗauko naira biyar ya bayar shi ne istila amma ne naira ɗari ya ba da naira goma ba istila a a naira so da mata da su ma zai ba da hamsin domin yanzu ba san da take kallo mai naira goma da ya ba da naira biyar a gurin Allah to shi ya ba da rabin dukiyarsa ne ko ne ba ne ba da wanda ba da goma ba rabin dukiya sai bayar wani ubace ne bayar to shi ne yake da iya hanyar wata to shi ne sai ce a auzu da min shari ma sana'ati ya Allah ina neman tsayi a gurinka daga sharrin abin da ni yi ne la haula wala quwwata illa billah wa abu bi ni'mati ta alayna ya Allah abu shi ne ijrati convention ina bayyana ina bayyana ni'mar da kai akai na ya Allah ni ba ce mana yanzu ga nan sai ka shiga da wanda za ka yi ka je ka ga iskar da kake zaka yanzu kana fitarwa wanda yanzu ya akai da ta yi awa biyu sai sun ji awa ni'mar to wannan ni'mar ka rika tunowa Allah ya ma ni'mar to sannan bayan wannan wa abu wanda zaka bi zambi ya Allah ina ma intiraji ina bayyana ma zunubai na ni ne zunubi qala rabbana zalamna anfusana haka ba annabi adam da hawa ukace wa in lam taghfir lana wa tarhamna kowa ya san da bara amma ku ga yadda ke kwabe to haka Allah yake so kada zo roƙon Allah ko da dare ne karfe wa Allah garara kada ko ji zai da zama da sadakar miliyan ɗaya Allah ko sahaba wala ba za a amsa ba Allah ya munnuna ne ga al'adun mu Allah yake kul la tamunnu alayhi islamakum bal lahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman kai da aka ba imani kai za a yi wa gobe kai za a yi wa gobe aka baka numfashi kai za a yi wa gobe aka kyale ka albasa ta ba baka mutu ba kai za a yi wa gobe to saboda haka za ka yi ijirani laka da zambi ya Allah ina ma ijirani da zunubai na domin dai kun san dai ni gara da nake karatu inda ban da zunubi ba zan zo karatu Allah ba zan zo karatu ba to ne zan zo yi ba ana yi don neman lada ba to tunda ba da zunubi karatu ne zan yawa saboda haka muna yi ne don Allah ya gafarta mana kurakuran mu yawa saboda haka wannan jiri babban jiri Allah ka gafarta mu fa inna la yajiru dhunuba illa antum ba ni gafarta dhunuba in ba kai ya Allah ji yadda mutum ya kai gomo kowa yake kar ka dinga wani yaro ra gaji gajera ka je ba ka wani istighfar ya ji ba wai ga karin zunubi ne yau da kai wallahi wai ji wannan istighfarin da suke bayarwa wani idan ba ka laifi shi cin lada yake shi za a ga mutum da wato shehin malami ba shehin malami amma bai mai da ruwa da komai ba bai mai da zuwa komai ba bai mai da dabba a komai ba saboda wai yana da dakarar zubi eh ko da irin laifi laifi saboda wai in baya laifi cin riban lada yake kuma ana ba wa mutane su yarda da wannan abu Allah ka kiyaye mu ka tsare mu abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wannan muka yi kuskure Allah muka kusin sarki da yarda mana muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tsohon da wata kuka dukan mu ne mara da lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya gida mu da lafiya Allah ka inganta lafiya mu iyayen mu da malaman mu da yan uwan mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka jikan su da gafara masu rai kuma Allah ya ƙara musu lafiya da tsawon gana mai amfani muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tsohon da wata kuka waɗanda suka yi mana wasiya da addu'o'i na alkhairi masu neman aiki da sana'a da karatu Allah ka tallafa mu muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tsohon da wata kuka waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ka ko a gaba Allah ka shiga lamarin su Allah mu bakin zai ka zaune da kasan mu lafiya masu neman ta da matsala da tashin hankali Allah ka mai da shi kawo kansu Allahumma amina fi awqanina wa aslih ummatana wa la umurina واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وتب ارضاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم امين يا رب. Thank you.